to to bismillah ana fasali muke nufa ba fasalin limanci yau to mu je wa man salla salatan duk wanda yayi wata salla eh wa man salla salatan duk wanda yayi wata salla daga cikin sallolin farilla kenan shi kadai ne ko tare da liman yayi wannan salla eh falami ne ya ummu fi kada ya ce zai limanci wasu mutane a kai da ka je kai sallan azhar to kuma ka tafi ka je ka ga wani masallaci za su yi sallah to so samu abin da ake so kar ka je ka yi zama limamin su kuma ai ka sallata ta ko kuma kun yi sallar jami'i da kuka yi da sallar jami'i a masallacin goku sai ka koma wata wani wani wuri kuma ka je ka zama limami a wani masallacin nawa irin wannan sallah a ba a so da akwai ruwayar dai shi ma'azu dan jabalin sukan yi sallah a masallacin manzon sallama a matsayin manzon sallama limamin su kuma yakan je unguwar su ya ja sallah to wannan ai saboda neman albarkar manzala to wani malami ne zai kai manzala albarka to da haka shi yasa a can ake yi da haka in kai sallah ba a san ka sake kawai sai dai an so in kai ka irka ɗayan ka za a yi jami'i babu da ka iya sakewa an ɗan so haka na'am nan anan ba da kawo sai idan dai bin sallar kai ka samu kuma wani tsawon ne wancan shi ne zaka iya binta kamar ya mun gane ba ka ja bayan nan da ya kawo idan mutum ya sallar
eh idan ya samu wani jami'i eh zai iya bi sai dai idan dai shi zai bi bin jami'in zai ba neman shi zai bi shi ne zai eh to eh sai dan dan dama dama haka ba eh na'am mu je da haka duk wanda ya sallah fala ya ummu fiya a harin me yasa saboda kasancewarsa a cikin saboda sai dai in ma zai yin to zai dai sai dai kasance wani dalili ne mai ƙarfi ta larura ta sa ko yana kokwanto ko wani abu haka da ya faru eh
wa idan sana imam na'am amma ba mu zama malikiya ba bai halatta ba mai nafila mai nafila eh dan dama dama ma malamai sun ce mai nafila yana iya bin mai farilla amma ne farilla ba dama ya bin mai nafila kawai mutum yana sallar nafila ko kuma za ka yi farilla sai ka bi shi zama limamin ka ko mutum yana tare da asar kuma azhar za ka yi kawai sai ka bi shi zama da ka ba a haka da ka yawa ma ko da na filan ma dai mutum yana sallar farilla ka bi shi a matsayin kai na fila kake yi shi kansa shi ma akwai manzanni a kan a cikin mazhabin malikiya yawa su da suke suna ganin ma hakan ma ba daidai ne ba wannan shi ne abin da yake akwai na'am
wa idan sana imam eh na'am wani za wa idan sana imam idan limani ya yi rafkanwa a cikin sallarsa وسجد لسهوه eh وسجد لسهوه ya yi sujjada da su- saboda rafkanwarsa
فليتبعه من لم يسهو من لم يسهو معه
to wanda bai yi rafkanuwan tare da shi ba fa yadda ba hu to ya bi shi
من لم يتبعه معه na'am من لم يسهو معه
falyatti ba'ahu man lam yasakku ma'ahu wanda ba a yi rafkanuwan tare da shi a cikin sallar da liman din yana iya rafkanuwan ba to ya bi shi
من من خلفه eh min man karfa wani daga wanda suke bayan sa
ولا يرفع أحد رأسه eh ko da a ce bai samu rakawoyin gaba daya ba rakawoyi raka da aka yi rafkanuwan ma baya nan to sai ya bi shi tunda liman ya zo ya yi da sallah ya zo yanzu ya rafkanuwa kai kuma kana cikin mamu to ko da rafkanon da aka yi ba ka cikin wanda aka yi rafkanon tare da kai a raka'a da ta wuce to kai rafkanon tare da shi إذا لا يقدر على زي
amma fa da sharadi sai ya samu sallah eh amma fa da sharadi sai ya samu idan ya kasance mutum ya yi sallah to da kai sallah sai zaman to ka zo amma kuma an yi rafkano a cikin sallah to yanzu liman zai rafkano zai rufe misali mutum ne yana sallah yana da mutane sallah sai ya rafkanuwa kuma rafkanuwan ya ƙara wani abu ne a cikin sallah me ya kama shi kenan yanzu ba rubo to kai kuma sai ka zo ka samu raka'a da ko biyu yanzu a ƙa'ida yanzu zai ba da me zai yi zai yi sallama ko salamu alaikum warahmatullahi salamu alaikum ko sai yi me to kai a ƙa'ida tun da yanzu ya sallame ka sai ka cigaba da sallar ka amma sai ka cigaba da sallar ka an gane in ka je ƙarshe sai ma sai ka rasa nuna ka a ƙarshe to to amma idan ya kasance ragewa ya yi fa kaga rakin zai su jira kabli kenan kaga ba zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum ko su jira su yi kaga a nan wurin yanzu ne sallame ka ba to sai a yi su jira tare da kai eh
ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام na'am wala ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام wala yarfa'u ahadun ra'asahu qabla al-iman kada wani mutum ya daga kansa kafin liman ya dago komai tsayawa ake sai liman yayi zakai shi ake cewa eh, kanin yayan liman da sa'al liman ba su da sallah ma'ana ana nufin yayan liman wanda yake riga liman yin wani ba sallah kan iya sa'al liman wanda suke tare suke yin abu tare da liman ba su da sallah ma'ana yin abu tare da liman a cikin sallah haramun ne ba a san sa ma'ana yin abu tare da liman a cikin sallah akwai makaruhi ne. amma kuma ka riga shi haramun ne dan haka sai sa ake amma kuma in ka riga shi yin abubuwa guda biyu ma sallah kama ta ba su ba ta yi ba in ka riga shi kabbaran harama ko kuka yi kabbaran harama tare ko ka riga shi yin sallama ko kuka yi sallama tare sallah ka ba ka da ita komai sai an jira liman yayi sannan sai kai shi da akwai sa akwai wani ka'ida a wurin mai mutum da ya kawo wasu karatuka mai faɗi a nan wurin amma karan ba ta cewa limamin kala kala ne limamin kusan kala uku ne akwai liman da yana da sanyin jiki za ga ya riga ka tasowa amma saboda yana da sanyin jiki kafin ya taso da kai kuma kana da zafin nama uwar haka ka garga shi ko zai yi ya riga ka fara tasowa amma saboda a hankali yake tasowa kai kuma zaf kana da jini a jika ya riga ka tasowa ka riga shi gama tasowa na abu da irin wannan kaga a duk wannan babu laifi saboda yanayin sanyin jikin sa ne na ولا amma an يفعل- fito dai ka jira yanzu ya gama ni yawan sanan ka biyo shi na mu je ولا يفعل
ba a so mutum ya aikata haka إلا بعد فيه sai bayan aikin limami mana sai bayan limami ya yi ake so za ka yi kai ma Eh, sai da inda sai bayan limami ya yi sannan ake buƙatar kai wannan shine abin da yake mafi yawan mazabotu na duk da kai a eh. saboda akwai hadisin manzon sallama da yake cewa ah, imam al- barra'u yake cewa manzon sallama ya kasance idan yake sami Allahu liman hamidahu to sai mun jira ya gama fadin sami Allahu liman hamidahu ya miƙe sannan muwa muke tasowa daga sujada daga ruku'u eh wannan shine abin da yake akwai
ويفتتح بعده
wa yaftatihu kuma an so ya bude sallah ba'dahu bayan sa
ويقول ma'ana ai bayan kabbara kenan bayan kabbaran harama eh da bayan bayan kabbaran harama ake ne sannan sai ka fara bude karatunka komai ka tsaya sai yayi sannan kai eh
ويقول to mutum mutumin da yake kabbaran harama ma'ana eh, in dai kai kabbaran harama tare da liman sallar ka bata yi ba haka in ka riga shi yin kabbaran harama sallar ka bata yi ba, kamar da na faɗa Mm.
ويقوم من الاثنين بعد قيامه waya kumu ana son mutum ya miƙe ne waya kumu ya sunaini ne daga ah, waya kumu ana son mutum ya miƙe eh, mina sunaini ba ba da kiyami ai bayan miƙewar liman ana son ka miƙe kai ma kana mai fuskantar ah, alƙibla kana fuskantar ma'ana ya kumu mina sunaini daga rakawai guda biyu ba da kiyami shi bayan ya miƙe ma'ana in aka yi raka'a biyu to sai ka bar shi ya gama miƙewa tsab ya tsaya tsaye tal a miƙe sannan sai kai maka taso Eh, haka ake so shi ma sai ya miƙe ba sannan zai ce Allahu akbar dan a ka'ida in za a je ruku'u ana tafiya ruku'u ana Allahu akbar in za a dago ana dago ana sami Allah liman hamida in za a yi sujada ana sujada ana Allah komai in zaka faɗa a cikin sallah kana tafiya kana yin shi amma banda kabbara ta tasowa bayan hanyar ka'ida ita wannan sai ka miƙe tsaye tsab tukuna sai ka ce Allahu akbar eh mu samu wani ya tsori ne na to mu je nan mu ji tuni ويسلم بعد سلامه zai sallama bayan sallamar limami nan ma kare suke yi su yi tare da liman in ya riga shi sallah ba ce ba in ya yi tare da liman nan ma sallah ba ce ba kama su ya lalita amma abin da yake wannan haka kawai sa'a an ya fa'ala abu Na? ban ji ba fa wasi'u an ya fa'ala eh to ya yalwa Ko an yi fa'alahu ma'au ya yalwa ya yalwata ma'ana ya halatta yake nufi Eh, ba kore ba yana iya ya in yi tare da shi
wa ba'adahu da bayansa wato ko da kayi sujada tare da liman kayi ruku tare da liman to kana aikata makaruhi ne amma sallar ka ba ta samu matsala ba amma abubuwa biyu ne in kana yi tare da liman ko ka riga shi to nan ne sallar ka ta lalace gaba ki da amma in kana riga liman a sujada ko ruku ko su- eh, sauran abubuwa to kana aikata haram amma kuna tare kana aikata makaruhi ne amma in a kabbaran harama ne da sujada ta daidai da sallama to nan karga liman sallaka ba sai ba haka in kai tare da liman nan ma sallaka ba sai ba na'am
wa ba'adahu ahsan da bayansa kuma na'am ahsan
na'am ahsan hakan ya kyauta wa kullu sahawin dukan wani rafkanwa sahawin imam in ka yi shi, rafkanwa ne wanda liman eh, na- eh wa wa kullu sahawin dukan wani sa- rafkanwa sahawin ma'amu sahakul ma'amu da liman limanu yayi
wal imam ya hamilu liman ne ke ɗauke masa sai zan kanwa liman bai babu matsala illa raka'atan sai dai raka'a ma'ana sai dai ruku sai ka suke baka yi kai raukanwa a yin ruku to liman ba zai ɗauke maka ba wannan raka'a ta ka ta samu matsala da ke da ruku yake cikin ta
sai dai kamar mace yana sujjada ne sai kaji kamar an dago ka dago wato ka iya komawa yawa idan ka ji kamar an yi sujada sai da kai sujada ka ga ashe liman bai ba to wannan kaga babu matsala ba kai kabli ko ba da ba ko an dago daga sujada sai ka dago daga sujada sai ka dauka liman ya dago sai ka dago ka ga ashe liman bai dago ba kai sai koma ku ka dago daga sujada dan tana faruwa wani yana shigo cikin masallaci sai ce Allah da ƙarfi kai sai ka dauka liman ne ya ce Allahu akbar to kaga a nan bangaren in ka dago ka ga kace ne kanka wuki wuki a sama kowa yana durkushe sai ka koma ba ka ko ba yi saboda liman ayi bai yi ba na'am illa raka'atan sai dai ruku aw sajada ko kuma abin da ya samu sujira ko raka'a dai ka manta ko kuma wani abu haka dai ko kuma ruku raka'atan yana nufin ruku a nan illa illa sai abin da ya shafi awa illa- illa raka'atan ai illa ka raka'atin ai min ai ma'ana kowace farilla daga cikin sallah ake yi wanda zai iya bata raka'a da ko kuma sujira au da kabiyatan ko yin kabbara na harama baka yi ta ba liman ba zai dauke maka au islamu ko kuma yin sallama nan ma liman ba zai dauke maka au itiqadi niyyatul fariid ko kuma yin itiqadi na niyyan farilla eh a zuciyarka da a ranka a zahar kana fa shi kuma liman a ran shi a zuciyarsa da asali ne fa to ana maka da kake wai a wannan zai dauke maka ba amma da a ce misali kila ka so ka faɗi abin da kake niyan yi ka san wasu yana wasu kan ce za su in za su yi sallah su kan yi nawai salati ko babu da shi a yi ya halatta yau dai ba dole bane to mutumin da ya yi nawai salati sai ya manta ya yi nawai salati zuhuri a shi kuma sallah asuba ne yayin yake wajen salatul zuhur sai da aka yi ta sallah ya tana wannan babu matsala to amma da a ce a zuciyarka ma in shan ka nufa a ranka in shan ka nufa a bakinka ko in shan ka faɗa amma a yanayi da kudurta a ranka ba ita ka nufa yin ba to a nan ba neman ba zai ɗauke maka ba sallar ta samu matsala
illa sallama al-imam idan limami ya sallama fala yasbitu ba'da salati ba ka da ya tabbata bayan sallamarsa wal yansarif eh ana son ya juya illa an yakuna fi mahallihi sai dai in ya kasance fi ne fi ma sai dai a wajen mahallinsa da zalika wasu wannan abu ne yarwata wato ba a so liman in yi sallama kai ka tsaya yana sallami wa kai maka sallami a ga wani an sallami amma shi yana tafa man zango a dori ba a san haka